من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن هذا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرك مدونا يمشي يوشا ترى قوتا ترى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دير دبو دير أربعين دبيار daidai da 29 ga watan 3 2024 gregorian calendar kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin dambe muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratun nahali inda mun yi bayani mun ji inda allah maɗaukakin sarki ya mana bayani halittunsa da suke cikin sama da ƙasa da yadda inuwa da sauran halittu suke masa sujada wato kenan hagun da dama alhali kuma suna masu biyayya wato gare shi Allah madaukakin sarki shi ne sai Allah madaukakin sarki ya bibiye wannan magana da inda yake cewa bismillah rahman rahim walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ard abu da yake cikin sammai da abubuwan da suke cikin asai duka wato kenan suna ma Allah madaukakin sarki sujjada yau duk halittun da suke cikinsa mai ya faɗi ma saboda wato kenan galabar wato kenan abubuwan da suke gairar aikil in abin ake diddiga ne wato kenan sun fi masu aikil din a yawa don haka sai aka amfani da wannan galabar ce walillahi ma fi samawati ai wato kenan da wanda suke da hankali da wanda ba su da hankali duka wato kenan sun shiga ciki duk halittun samai wato kenan da cikin halittun kasai duka suna yi ma Allah maɗaukakin sarki wato kenan sujada ne mun gane min dabbatin tun daga kan dabbobi in an ce dabba shine kullum mai dubba alal ardi duk abin da yake tafiya a ban ƙasa inda zai tattaka ya tattaka a ban ƙasa ko ya ja ciki ya tafiya ya canja daga wani guri zuwa wani guri a ban ƙasa to ana kiransa wato kenan dabba yawwa wal mala'ik da haka mutum ya shiga ciki awaki sun shiga ciki tumaki kwari da sauransu sun shiga ko yawwa wal mala'ikatu sannan mala'iku su ma haka suna ma Allah madaukakin sarki sujada wa hum la yastakbiruna alhali wato kenan su mala'iku ba sa ma Allah madaukakin sarki girman kai anan abin da abin da abin da akare shine bayan ya ce walillahi yasjudu man fis samawati ma fi samawati wa ma fi al-ardi sannan sai sake cewa kuma wal mala'ika mala'ika ba cikin sama suke ba ko kuma wato kenan suna cikin ƙasa kaga ita kenan yanzu an ware sunan su ko wato innama afradahum bidhikri an ware sunan su aka ce mala'iku saboda wato kenan Allah madaukakin sarki ya keɓance su bi sharafil manzila da ɗaukakar matsayi yau kama an kara musu wata kenan matsayi ne ai du jama'a sun zo har wani ma ya zo kedan kaga yan ce du jama'a sun zo shi ma yana cikin jama'a amma sai aka ware sunan sa aka ce gwamna ma da kansa ya zo ko wani ma da kansa ya zo shi kaga wata kenan akwai karin daukaka ta haka aka ce Allah madaukakin sarki duk abin da yake sama da ƙasa suna masa sujada kamar ya sujada take in an ce suna sujada farkon abin da yake shigowa cikin kwakwalwarmu sai da su kafa goshi a ƙasa kenan ko in sun kafa goshinsu a ƙasa sun yi wa Allah madaukakin sarki sujada kamar yadda mu muke yi amma ma'anar sujada a nan ta buɗu har ta fi ƙarfin wato kenan iyaka yadda muke fahimtar ta haka ne don sujada shine wato kenan asalin kankan da kai da miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki sannan sai Allah maɗauki ta ce duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa duka suna ma Allah maɗaukakin sarki wato gidan sujjada in an ce du ma fi samawati wa ma fil ardi wa bai shiga bane kam saraka idan muna tunanin su kuya ne a ƙasa a kafa goshi a ƙasa to al'amarin ya fi haka don haka a nan duniya za ka ga wato kenan nan ne aka samu halittun sama babu matsala dama su sun mika wuya ko saboda jibillan halittar su dama su ba sa saba wa Allah madaukakin sarki haka ba sauran halittu wanda aka ba shi wannan dama cewa in ya gada ma ya bauta wa Allah in ya gada ma ya yaki shine dan adam ko kuma aljinu ko ba haka ba yawwa shi din kansa dan adam din wanda mukaddara wanda ya yadda ya bi Allah madaukakin sarki ka ayyana su jira ba matsala muna gani a zahiri to wanda bai yarda da Allah madaukakin sarki ba fa a matsayin sana Allah shi ma ayan tana nufin yana ma Allah madaukakin sarki sujjada ba don komai ba saboda na farko damar da aka bashi din ai zuwa dan wani label ne ba alal idlaqi bace yawwa dan haka a wani yanayin dole sa sai ya kankan da kai ga Allah madaukakin sarki dauki misali rashin lafiya idan Allah tura masa rashin lafiya ai sai ce wallahi tun da ban yadda da kai ba ba zan yi rashin lafiya ba kaga ba zai yiwu ba ko Allah mara kuke zaki tun kusa masa talauci ko ya sanya masa tunani wanda zai daga masa hankali ko wata musibar da za ta daga masa hankali ko wani arzikin da zai abin nan duka control din soul control din daga controller din daga can remotely Allah madaukakin sarki ne akwai abin da dole sa haka zai bi shi ya kansa ne kam shi ya zaɓa wa kansa uwa ko ya zaɓa wa kansa uba ko ya zaɓa wa kansa gari ko ya zaɓa wa kansa shi fari ne ko baki ne ko shi balarabe ne ko shi bature ne ko ya zaɓa wa kansa abin da yake so duka a cikin irin wannan ya yarda ya mika wuya don haka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa duk abin da yake sammai da duk abin da yake kasai wato kenan sun kankan da kansu a gaban Allah madaukakin sarki sai dai kankan da kan zai zama imma dau'an au karhan ko suna so wato kenan ko ba sa so don haka shi yasa sai ya ce to mala'iku ma suna haka alhali ko su mala'iku da ma sun kasance wato kenan ba sa ma Allah madaukakin sarki girman kai don haka siffa ce daga cikin siffofin mala'iku abinda Allah madaukakin sarki ya dora su akai wato kenan la yasuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yumaruna don haka yake cewa ya kafuna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu su wato kenan masu sujada wa Allah ko kuma mala'iku suna jin tsoron ubangijinsu wanda yake min fauke min wato ke sama da sama da su sama da su in wace ubangiji yana sama da su la Allah tunaninmu da zai fara zuwa shine wato kenan an an ce sama fauka ko dai ya zama makaniya ko kuma ya zama fauqiyatul makan ko fauqiyatul makana ko ta saman matsayi ko kuma saman guri to ko ma menene Allah madaukakin sarki yana wato kenan birbishin su Allah madaukakin sarki yana sama da wato kenan komai a koma menene Allah madaukakin sarki to su wannan mala'iku suna jin tsoron Allah madaukakin sarki a kowane yanayi wa yafaluna ma yu'maruna sannan duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su su suke aikatawa ba sa sabawa Allah madaukakin sarki wannan aya tana daga cikin ayoyin da 'yan azuwa karanta su ake yin sujjada akwai gurare yin sujjada akwai ta farko a cikin suratul araf kafin bayan suratul arafi akwai ɗaya a cikin suratul ra'adi bayan suratul ra'adi sai wannan ita ce wato kenan ta uku daga wannan sai isra'i ko daga isra'i sai haji a sai maryam sorry akwai a cikin suratul maryam sannan daga maryam sai haji a cikin hajji kan ma har guda biyu ne ko har guda biyu ne to hakan nan har sai an zo wato kinan suratul alaq daga nan ne wato kenan a sujjadodi na alkur'ani suka abin da da cewa malamai sun kasa su kashi-kashi akwai wa'anda aka fi so a yi akwai kuma wanda aka ga nabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kan yi wani lokaci baya yi kaman wa'anda suke cikin mufassal kenan guda uku nan da suke cikin mufassal wani lokaci yana yin su wani lokaci baya yin su amma alal jumlati sujjada a lokacin karatun alkur'ani al'amari ne wanda yake ana son yin sa in mutum ya zo karanta alkur'ani ya yi shi ya samu lada ya samu falala idan bai yi ba shikenan ya rasa lada ba da zai ce masa ya yi laifi amma yayin wato kenan ya fi masa alkhairi sannan kuma ka'idanta shine mai yin karatun zai yi sujjada mai sauraron karatun shi ma zai yi sujjada dole ke sauraron karatun shi ma zai yi sujjada sannan daga cikin ƙa'idodinta malamai suka ce ba sai da alwala ba ba kuma sai da tsarki ba inda ana karatu an iso gurin da karatu ya iso guri ya faɗi ya sujada ka ba su ka faɗi sai kai sujada to in kai hakan nan wato kinan ka biya abin da yake a kanka sannan daga ciki ba sai an fuskanci alƙibla ba yanzu muna cikin nan da alarma ya karanta da alarma ya faɗi ya sujada duma sai mun wahi mu faɗi ko sai mu yi sujada gaba ɗaya kuma kowa ta inda ya sa gabansa a nan zai yi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani ya fadi ya sujjada mutanen gurin gaba daya da musulman su da mushrikan su kowa ya fadi ya sujjada ba Allah madaukakin sarki to saboda haka aka ce to kenan in har annabi sallallahu alaihi wasallam yana a cikin taro zai karanta alqur'ani ya fadi ya sujjada a cikin taron kowa ya fadi ya sujjada kaga ba lalle ne kowa yake da alwala ba ba lalle ne kowa yake da koda tsarki din ma ba yau amma an yi sujjada kai bukatan ta dai shine cewa a kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki sannan kuma idan mutum yayi sujada shedan yakan rufa a guje yana ihu yana ce na shiga aku na lalace na ta bangara an ce nayi sujada a sani aljanna naki ga wani yayi sujada za a bashi aljanna saboda tsabar haushi da haushi da yake ji don haka zai gudu yana ta kuka yana ihu ransa baya zo kenan ka masa ga karshen balakanci kenan karshen abin da kai ka karya masa zuciya kai wa Allah madaukakin sarki sujjada to saboda haka kaga kenan ashe sujjada tana da alheri inda har shaydan ma yana cewa in mutum ya sujjada din za a sashi aljanna to mu ji wa qala Allah wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun فإياي فارهبون وقال الله الله مدوكاكين سركي يتشي لا تتكذوا إلهين اثنين kada ku rike alloli guda biyu kada ku rike alloli guda biyu kun san shi kafirci da shirka wato kala kala ne kowa da irin nasa yanzu mutanen makka sun tara gumaka ya kai 360 a cikin ɗakin ka'aba suke bautawa bai ishe su ba a gidan kowa akwai gunki bai ishe su ba na tsakar gida a ɗakin kowa akwai gunki bai ishe su ban za su yi tafiya akwai gunki a aljihunsu za su tafi da shi haka suke wa'yansu suna bautawa rana wa'yansu suna bautawa wata wa'yansu suna bautawa tauraro wa'yansu suna bauta jibtu da ɗagutu wa'yansu kuma suna bauta wasu abubuwa daban-daban ko kamar mutanen indiya za ka ga suna bauta dan bijimi da dai sauransu yanzu wannan kuma wani nau'i ne na mutane wanda su kuma alloli guda biyu suke bautawa suna kiransa ilahu zulma zalma zulma da ilahu nur allan haske da allan duhu a cikin itikadin su shine cewa duk abin da kaga ka samu a rayuwar duniya na alkhairi ilahun nur ne ya baka don shi haske ne kawai shi kyauta kawai ke shi alkhairi in kuma ka ka samu matsala to ilahu zulma ubangijin duhu shine ya baka don haka sai zai to yan haka ne to mu tare mu bauta musu ma gaba ɗaya kawai kaga wannan kana bauta masa da zai ta kawo maka haske kenan wani kuma kana bauta masa kaga ba zai kawo maka matsala ba don haka wannan ya tare maka matsala wannan ya kawo haske saboda haka su akidan su wato gida haka suke wasu daga cikin hosel suna daga cikin masu wannan da kabilan tamim da kuma wato kenan wannan kuza'a wannan kabilan da suka shiga alkawari da da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sulhul hudaybiya banu bakar suka goya ma- makka baya kuza'a suka bauta wa anna- suka goya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya to wannan kabila daga cikin kuza'a da yawa daga cikin su suna da wannan aqida din ba ruwansu da kowane gunki kawai allolin su gwaya biyu ne kawai sun ishe su ilahun nur da ilahun zulma to sadaka da yake qur'ani yana taba kowa yau kuma ya iso ta kansu wa qala allah allah madaukakin sarki yace a gaya musu la tattakidu ilahaini kada ku riƙi alloli guda biyu isnai wanda suke kwara biyu a inna ma huwa ilahun wahid abun sani dai wato kenan abin bauta shine kwara daya shine allah madaukakin sarki ku bar wannan ku zo ku bauta wa Allah madaukakin sarki da haka da annabi sallallahu alaihi shiga cikin su da da'awa musamman ku za'a suna daga cikin wanda suka watsar da ilahaini isnaini suka dawo suka kama wata kenan Allah madaukakin sarki a wajen bauta Allah ya ce fa iyaya ni ni kadai din dai wato kenan farhabu ne ku ji tsoro na ko asalin sai ya kamata ya zama farhabu ni iyaya ku ji tsoro na ni ni dai sai ta a'a ni ni kadai din dai to ku ji tsoro na wannan ba wani nau'i ne wato kenan na karfafawa a balagance to mu je malam وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا Mm, أفغير الله تتقون mm. Allah madaukakin sarki ce walahu ma fi samawati wal ardi abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai wato kenan na Allah madaukakin sarki ne yau komai da in an ce abin da ke cikin sammai da kasai kaga har ilahu zulma din kenan da ilahu nur din duka suna ciki ko har da sauran aliha ma du mallakan Allah madaukakin sarki ne wala huddinu wasiba shine yake da addini ai addinu afa'a ko yawwa wasiba ma'anahu da'iman qala hul farra'u yana da shine yake da addini wanda yake ya kamata a yi masa da'a da'a ta har abada yana da addini addini wanda yake dawwamamman addini kenan wannan yana nufin tun daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa mutum na karshe da zai mutu to addini na Allah shine al-islam kawai da haka shine wanzajjen addini da haka Allah madaukakin sarki yace wato kenan ku rike wannan addini din afa ghairallahi tattaquna yanzu za ku ji tsoron wani ba Allah madaukakin sarki ba ai ma'ana bai kamata hakan din ba la bagi an tattaku ghairallahi bai dace a ce kuna jin tsoron wani ba Allah ba wato kenan har ya zama ya kai matsayin da za ku bauta masa kuma ce da Allah madaukakin sarki to mu ji malam وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون Allahu akbar Allah madaukakin sarki to ma bikum min ni'matin duk abin da yake tattare da ku wato kenan na ni'ima da kuka ga Allah madaukakin sarki ya muku to fa min Allah daga gurin Allah madaukakin sarki ne ni'ima menene ni'ima ina duk abin da Allah ya baka wanda zai taimake ka ya karfafa maka rayuwa ya kauda kai daga matsala ya kai ka kan abin da yake daidai ko ya taimaka maka jin daɗin rayuwa ya taimaka maka jin daɗin addini da zai sauransu shi kansa addini ma ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki hankali ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki lafiya ni'ima ne ta Allah madaukakin sarki tunani mai kyau ni'ima ne na Allah madaukakin sarki ko duka abubuwan da ka gani ballantana a ce kuma su kuɗi wannan kan dama shine muke fassarawa da ni'ima ko yawwa da gidaje da motoci wannan shine dama muke fassarawa to da shi din da kuma ma wanda ba shi ba Allah maɗaukakin sarki ya baka iyaye musulmai shi ma wannan ni'ima ne da ya ka garin ku garin musulmai gari zaman lafiya wannan duk ni'ima ne daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki ba kowa ya yake gane ni'iman Allah ba har sai lokacin da ya rasa ta sai lokacin da ya rasa ta to Allah maɗaukakin sarki ce duk abin da ke tattare da kun min ni'imatin na ni'ima ko ma wace iri ne kaga sai zo da nikira ma'anarsa shine kowace irin ni'ima domin a nikira ta ce istigrak ko ma wace irin ni'ima ne fa minallahi to daga gurin Allah madaukakin sarki ne to yanzu kenan in haka ne kowace ni'ima Allah ce la in shakartu la azidannakum in kun shukura zan kara muku kenan kowace ni'ima tana bukatan wato mutum ya gode wa Allah madaukakin sarki a kanta haka ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun dawo madina to wala Allah yadda abin yake nuna haka bane jiya da rana bai ci ba da daddare ma sai abin ya zo haka da safe aka tashi da hada-hada bai ci ba rana a tsaka wajen sha biyu abin ya tsanani sai ya dan fito waje ga rana irin ta wancan lokacin ya fito waje yana dan diddibawa haka sai ya ga sayyidina abubakar sai ta abubakar a ya rana tsaka haka fatsa-fatsa a waje ya ce wallahi yunwa in ji sayyidina abubakar ya ce a to ainihin abin da ya fito da yi kenan suna haka da suka hanga shi suka ga umar kasa Allah da ya gada dama ke tsara kayansa ba tare da sun yi shawara ba ba kuma su sami kowa ba sai ga umar ya fito a aya na gan kuku ko biyu wallahi kaza kaza aini ma wallahi abin da ya fito da ni kenan annabi sai ya ce to shi ba da mu ku zo mu je sai suka tafi gidan wani mutumin Madina a manzon Allah da sahabai a alhamdulillah ya kawo shi fidi ya zaunar da su ya maza maza ya je hau dabino ya saro nonon dabino tukuna ya ɗauko su a kayi zo ya zuba musu a gabansu su fara cike na ko kaga mai tafiye su bai ke damun su ba yanzu ya yi engagin ɗin su ko maza maza sai shiga gida sai kama akuya sai ya dirse ta maza maza ce a fede a yi automatic abin gashi ko dafi ko menin ya ce a gasa wani a dafa wani wanda aka gasa yanzu yanzu maza maza a kawo aka gasa aka kawo aka ce aka sake kawo da fafe aka ci ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tashi ce to babu abin da ya fito da ku daga gidajen ku face yunwa Allah madaukakin sarki yanzu ya ba ku abinci sai ya karanta musu wala sofa menene summa la tusaluna summa la tusaluna yawma idan anin nahi za a tambaye ku ranar tashi ya kiyama akan ni'ima yanzu wannan yana da cikin ne ni'imar Allah madaukakin sarki ya rasu lahar wani maza a tambayin sai aiko dan masayi ka saka a cikin kuratan duka kada ka kada ka haka ka sa tozali ka ji daɗi allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka a kansa ranar tashin alkiyar don haka za ka yi akawuntin don haka shi yasa ake cewa kalilan mata shukuruna wa kalilun min ibadi a shukur yauwa inda za a tara ni'imomin Allah din aka ce wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha in abin ka irga ni'imomin ne ba za ka iya ba kuma kowace ni'ima tana bukatar kai mata shukura ya za ka iya kaga sai zama kaɗan ne za muke yi abin da muke iya yi na shukura ga wanda ma suke yin shukuran wato kenan a cikinmu don haka kowace ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi sai dai mutum ya shukura ma Allah madaukakin don haka sai dai mutum ya rika yin a tukinan shukura ta ami gaba daya ya Allah duk abin da ka mun nagode ya Allah duk abin da ka mun nagode da sauransu da kuma kokarin kiyayewa sannan ana son in Allah ya ma mutum ni'ima ana son husnul mujawara Allah ya baka ni'ima ko to kai kai kai makwabce ta da alheri kar ka yadda mata ko kuce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istahsanu jiwari ni'matallahi alaikum faƙalla ma zalat ala qaumin fatu'adu alaihim idan Allah ya ba ku ni'ima to ku kyautata makwabtaka ku da ni'ima ku samu best utilization nata kar ai bandaralization ko wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin kada da ka samu kawai fa fa fa fa fa fa kawai ta lalace kuma doka zo ka zanna ko ai ko a wajen infaki Allah ya ce wala taj'al yadaka magalulatan ila unikika wala tafsuda kullal basadi yawwa kadan Allah ya baka ka kakaro ka rika kamanne hannunka ka hana ba ce kuma ka yi almubazzaranci ba ba ce ka yi almubazzaranci ba don haka kiyaye jiwarinka da ni'imar Allah maɗaukakin sarki ko da ake kyawun ni'ima ne lokacin da aka je aikin hajji sa'ad wane ne ɗaya daga cikin sabon abu sa'idin ko al-kudri ba shi da lafiya yana ga kaman ba zai iya komawa gida ba ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to ni fa ina ga kaman ba zan abin nan koma madina ba rashin lafiya ya mun tsanani lokacin annabi ya kawo masa ziyara ya ce amma ni ta kwaya ɗaya ce ga ina da dukiya sa'ad ɗin ne ko sa'ad ibn abi ibn waqas sa'ad ibn waqas barakallahu fi nafiku sa'ad ibn abi waqas yace masa wa ana zu malin wala yursini illa ibnati hadhihi wannan yatta yace ce afa atasaddaqu bi thuluthi mali zan iya raba dukiya ta kashi uku in dauki silisi biyu na ba da sadaka annabi ce a'a ina sai ya ce to fashatar ya rasulallah to in raba ta biyu in ba da rabi sai ce a'a sai ya ce fasulusu ya rasulallah to in raba ta uku in ba da daya sai ce asulus asulusu kafir ce kai sulusi kuwa sulusi ba yana da yawa fa yana da yawa fa ya ce ka mutu ka bar duki ya taka da abin da zai rufa mata asiri ya fi ka mutu kabatta ya fi ka mutu kabatta ba ta da komai tana binin kuɗa wato kina a gurin mutane saboda haka kamar yana karantar da shi mai hussein isti'imali ni'matallahi yawa ba wai dan rowa yake koyar masa ba a'a a yanda za a yi tasarrufi sai ya ce masa kuma la allaka tukla yana iya ma a barka Allah madaukakin sa ba lallai ne da kake tsammanin mutum za ta zo yanzu ta zo ba yana iya Allah zai garka har ma mu je mu rayu mu mutu mu barku a duniya bayan tafi ubikan nasu wa duru bikal akaru wayansu su amfani da kai wayansu su cuti da kai sa'ad bi wa abi wa qasim bai mutu ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sayyidina abubakar ya gama rayuwarsa ya bar duniya sayyidina umar ya zo ya gama rayuwarsa har sai da aka je aka ci iran da shi a yake don shi ne ya shigo cikin mada'in ya kawo addinin musulunci a cikin mada'in an karya wato kenan daular farisa a wannan lokacin kaga jama'a sun ayar? to saboda haka Allah wadda kuyi zarke ce duk abinda kuke tare da shi na ni'iman Allah to fa min Allah daga gurin Allah ne dan haka ana son ku yi wa Allah madaukakin sarki shukura sun mai za masa kuma durru sannan idan kuma wato kenan matsala ta shafe ku ko ma wace ce wace ko ma wace iri ce fa ilaihi taj'aruna gare shi fa kuke ta kwakwazo wayyo Allah na wayyo Allah na Allah kake kira ko talauci ya yawa Allah ba da kuke zaki ka rufa mana asiri Allah ka fitar da mu a cikin ko musulmi kenan fa ake magana ilaihi taj'arun in an ce ij'ar shine wato kenan kururuwa wayyo Allah kaza kaza da sauransu complain ya yawa to shine ake kiransa abinan to Allah madaukakin sarki in ya dan tsare wani kadan daga cikin ni'ima to fa shi za ku ta kwakwazo Allah kaza kaza kaza kaza da sauransu sama za ka shafa durra ankum sannan in Allah maɗaukakin sarki ya yaye wato kenan matsalar da kuke ta complain a kan ta ɗin ko Allah ya kau da abin ni'ima ta sake dawowa a gare ku fa iza fariqun minkum iza alfujaiya ce anan kwatsam sai gashi wasu daga cikinku yushriku da birabbihim suna shirka da ubangijinsu yau duk lokacin da ni'ima ta zo ta an kau da wancan ko ni'ima ta zo sai kaga kuma dan adam ya koma gidan jiya saboda wannan ɗabi'a ce ta dan adam da zaran ya samu abin nan illal insana kulika halu'an idan masa sharru jazu'an ta complain ya ta complain ya ta kuma wai za masa alkhairu manu'an ka gani an alkhairi ya zo ko shikenan manu'an din ai yana hani ne akan aikin alkhairi amma in wajen tsiya ne fa in wajen tsiya ne fa zai ta yi ba zai damu saboda a shaidanu ya idu kuma alfakar wa ya murkun bilfasha bilfasha Allah jikan ciya mana da ballo ka gama na farko wata rana yana cewa an je nada sarkin misau na da wanda ya rasu na ran da aka nada shi mamman shata ya zo daga kaduna daga ina ne jihar su ya zo ana waka wai in za ka je ka masa hari a wancan lokacin idan ya lura dubu ɗaya za ka ba shi ma har wani renawa yake a lokacin dubun ba kowa ya isa ya mallaki dubu ba a wani lokacin manta a wani lokacin dudan ban lokal gamman gaba ɗayanta tun daga ciya mai kasa babu wanda salarsa ya wuce naira 500 500 naira a lokacin ni ne kashiyar na damban lokal gamman sau da ka ni na kere zin baucha babu mutumin da ya wuce 450 naira a wani lokacin amma za ka je gurin shata da naira dubu sai yana maka wani kalle-kalle chairman yake faɗa ce kai wannan mutumin shaidani ne za a je saboda ya rena saboda manya-manyan kenan a najeriya sun taru sai kuɗi kawai ake ta zubar masa ka gani amma fa wa'annan mutanen da suke wannan da za ka zo ka ce musu to da Allah masallaci ne za a gina a wani lokacin sai su baka naira 20 naira 20 saboda mai a shaidanu ya yi da kuma lufakara don haka da Allah maɗaukakin sarki ce iza ka shafa durra ankum iza fariqun minkum bi rabbihim yushrikuna dinnan wato kenan in an yaye musu wato kenan za su yi duk abin da suka dama ta bangaren shiririta ne ta bangaren addini kuma sai ka ga wato kenan abin ba kowa ya Allah madaukakin sarki yake bashi ni'ima sannan ya ci gaba da tafiyar da ni'iman ba akan hanyar Allah amma irin su sayyidina Abubakar sun yi wannan Allah madaukakin sarki kuma ya yabe su akan wannan su sayyidina Usman sun yi wannan Allah madaukakin sarki ya yabe su Talha da Zubairu duka masu arziki ne miliyoyi ne da sauransu amma Allah maɗaukakin sarki ya yabe su akan wannan alkhairi to amma sauran mutane sai wanda Allah ya tsayar da shi amma to me yasa suke yin haka liyakfuru bima atainahu shirkan da suke yi don su butace da abin da muka ba su mun ba su abu sai su nemi sarrafa da abin ta hanyar kafirci ta hanyar ne mai faru da mutanen saba'i ne kam Allah ya ce laqad kana li saba'i fi makan fi maskanihim aya kaga jannata ne an yaminin wa shimalin ko ulumin rizki rabbikum wa shukuru lahu baldatun tayyiba wa rabbun ghafur kaga ga ni'ima kala kala hagun da dama Allah madaukakin sarki ya yayi musu ga gari mai kyau ga ubangijin su mai gafara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur amma me faru fa'aradu sai suka kawo da kai kuma suka manta da Allah madaukakin sarki suka manta da komai kai ni menene ya kawo matsalar da ya sa a yanzu a andalus kasan turawa a yanzu babu musulunci spain wanda musulunci ya shiga lokacin abdurrahman addakili sai da ya shekara 700 musulunci ne ke rolin kasar amma rana ɗaya musulunci ya fice a gurin fitaccen musulmi fitaccen musulmi don haka in kaga matsalar da ta faru da walakanci a abin har mawakin su na karshe yake cewa hiyal umuru kama sha hatta huduwal man sarrafu zamanin sa'ad azmanu yayi da faɗan matsalar da ta faru a wannan lokacin a kama ya musulma a tafi masallaci a lalata da ita a kone masallacin a yanka musulmi dole dole sai da aka kori musulmi yanzu haka in kaje tun daga wancan lokacin da dole andalus ta fadi har yau ba musulunci a gurin in ka samu musulmi ɗaiɗaiku ne amma da saboda ni'iman da Allah ya ba su wani mawaƙinsu yake cewa ya ali andalus lallahi darrakum ko ya ku mutanen andalus Allah maɗaukakin sarki ya yi albarka a cikin wana ya faɗi wa ma'un wa menene wa ashjarun wa anharu ga ruwa ga bishiyoyi ga ƙoramu ga kwami ko ya ce ma jannatul kulbi illa fi miladikum wa in takayyartu fiha tilka attaru aljanna da ake magana jannatul kulbi anan take a andalus saboda a kasar larabawa yake kusan gurin yashi ne babu komai na ni'ima ya zo ya ga inda Allah ya mani andalus ne ce wallahi ma jannatul kulbi illa fi biladikum aljannar kuldin nan da Allah ke cewa gata anan mun ganta in an bani zabi zan rayu a andalus iyakar rayuwata ba na bukatar wata aljannatul kuldi a nan zanzan saboda ni'ima amma me ya faru da suka sakaukata addinin musulunci suka koma wato kenan saba wa Allah madaukakin sarki andalus gaba ɗaya kiristoci suka zo suka kwace suka kashe musulmi suka musu walakance irin na ƙarshe wannan littafi da muke karantawa na al-imam al-qurtubi a gurin aka rubuta shi manya manya a shifa da muke karantawa na alkali iyar a gurin aka rubuta shi ko wanda suke karanta adab sun san menene wannan babban littafin nan al'agani na al'isfahani a ina aka rubuta shi a spain a andalus to amma me ya kawo duk wannan matsala ta faru butulcewa ni'imar allah maɗaukakin zai allah ce liyar furu bi ma'atinahu suna haka ne don su butulce ma ni'iman da muka ba su don haka Allah ce fata mata shi ke ku ji daɗi fasaufa ga alamun da saunin za ku sani amma in Allah ya baku ni'ima kuka sai ku ga ni'ima tana ta tafiya tana ta tafiya tana ta tafiya duk da matsalan da maka take da shi muke kallon abin da dinsu amma sun rike wasu abubuwa da yawa na addini shi yasa har yanzu Allah madaukakin sarki ya bar musu ni'iman tana tattare da su da aka je ka cikin maka mutum wanda suka sani da alaji yana da nasiru yana da mun tambaye shi ka ji abubuwan da suke faruwa na ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tanada musu kuma har kwanan gobe suna cikin ta to mu je malam ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون Allah madaukakin sarki ce wa yaj'aluna sai gashi mutanen Makka da kuma wanda suke aiki irin na mutanen Makka sun zo suna sanya nasiban wani rabo ko wai ja'aluna lima ya alamuna suna sa wani rabo cikin abin da ba su da ilimi a kansa kuma amma wannan rabon mai mara da kanahun cikin abin da muka arzuta su da shi suna son ya shi zama sanadin shirka sai su ware wannan dabba su ce haramun ce su ware wannan abin nan kayan gona in kayan gona ya kaza kaza kaza a ware shi a baiwa gunki in dabba ta yi kaza a ware ta a baiwa gunki cikin abin da ba su da ilimi akan wannan amma sun kirkira sun dora wato kenan mutane wanda shi ma wannan nau'i ne na kafirci wanda suke a wancan lokacin nau'i ne wato kenan na shirka Allah madaukakin sarki ya ce bari ku ji tallahi Allah madaukakin sarki ce na rantsa da Allah la tusalunna wallahi sai an tambaye ku wa ha za su ala tawbikun kuma tambayan da za a yi tambaya ce ta kunyatarwa ba ta tambaya wani ana neman ansa a gurinsu ko kuma ana so a gano wani abu ba ba abin da ba a sani ba kuma ba a bukatar ansa su amma za a yi musu tambaya ce irin ta kunyatawa kamar ka kama mutum ne kace ba da kai ne kace kaza kaza ka ba ai tambaya kake masa amma tambayar menene yana ce ga karshen ka shine hakan nan go yawwa ba da kace kafi karfin kaza kaza ba yanzu an daddaure shi an tattaka shi ba da kace kai kafi karfin mutane ba ko kaga ba tambayar sa ake ya bada ansa ba a'a su'alu tawbikin tambaya ce ta kunyatawa don haka wallahi za a tambaye ku ranar tashin alkiyama amma kuntum taftaruna a bisa abinda ku kasance kuna kirkira ƙarya kuna jingina wa Allah ku ce Allah madaukakin sarki ne yace ayi wato kenan tattalifuna min alkazibi ko tahtaliquna cikin abinda kuke kirkira ana ce bima kuntum taftaruna shine kirkira ko shine taktalikuna kuna kirkiro ƙarya kuna jingina wa Allah madaukakin sarki ba tare da Allah ya umurce ku da wannan ba zaka duk mutumin da yayi wani abin da yace Allah ne alhali ba Allah ne yace ba mun gane wannan to saboda haka da ranar lahira Allah madaukakin sarki zai tambaye shi don mu jama'a ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون Allah madaukakin sarki ce waje aluna lillahi waje aluna lillahi albanat sai gashi sun zo suna sanya wa Allah madaukakin sarki ƴaƴa mata ta ce ƴaƴa mata ƴaƴan Allah ne mun fahimci wannan su kuma walahum ma yashtahun abinda ransu yake so shine nasu me suke so ƴaƴa maza da daga ‘ya'ya mata na Allah ne su kuma ‘ya'ya maza su ne nasu kamar da muka da ita ma wannan ayan ta sauka akan kabilan kuza'a wannan kuza'an da muka ce wanda suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fada tsakanin su da Banu Bakar suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suke ce masa kuza'a bana Banu Bakar sun zo sun yaƙe mu sujjadan wa ruk'a muna ruku muna sujjada a lokacin wata kenan sun gora goya annabi sallallahu alaihi wasallam baya sannan kinana banu kinana su ma suna daga cikin wanda suke da wannan akida din fa innahum za'amu anna al mala'ikata banatullahi ariya wasu shine mala'iku duk inda mala'ikata suke mata ne alhali kuma mun san cewa mala'ika ba namiji ba mace ko to raka masu akida su sun yadda akwai mala'ika amma mala'iku duka mata ne sannan kuma duk tasu ƴaƴan Allah madaukakin sarki ne wa kanu yaquluna alhaqul banati bil banati ta kasance a riskar da mata da wato kenan mata don haka ba ruwansu da mata su ‘ya'ya maza ne nasu ‘ya'ya maza su ne nasu yawwa ba sa son wato kenan ‘ya'ya mata subhanahu sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki a ce Allah yana da ɗa Allah ya fi karfin wannan don haka Allah madaukakin sarki ba shi da da ya tsarkaka wa azuma ya girmama amma na sabuhu ilaihi min ittikazil aulad da suka ce yana da 'ya'ya mata Allah madaukakin sarki ya girma gabar mana kamar yadda yahudu suka ce uzairu dan Allah ne Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka gabar mana haka ma nasara suka ce masihu dan Allah ne Allah madaukakin sarki ya daukaka wato kenan ga burin wani to ga mushrikai mata mushrikan makka ma da kewayenta sun ce wato kenan malaku ƴaƴan Allah madaukakin sarki ne mata kullum ma yashtafuna su kuma abinda suke sha'awa shine nasu ay yaj'aluna li anfusihim albanina ƴaƴa maza su ne nasu wa ya'nifuna min albanati su kuma suna kyamar wato kenan ƴaƴa mata ba san kuma ina ne alkhairi yake ba da yawa daga cikin mutanen da zaka ga 'ya'yansu mata ko da sun aurar da su a wani gida sun fi taimaka musu akan 'ya'yan miji 'ya'ya maza wallahi sau da yawa zaka gani 'ya'ya mata in ka gaba ta taimaka maka ba Allah sai dai inda take cikin da take cikin halin kakanika amma wallahi duk 'yar mace da take da shi wallahi zaka ga ta fi taimaka maka akan ɗan ɗan namiji menene da ya aure zai ce shi filoti yake nema ai da ya sa dan fara samun wani abu zai ce shi filoti da ya fara bulot ya ce shi gini da ya fara gini ya ce shi aure da ya aure shi ke da ce maka matarsa da yayansa ba shi kenan ba kuma duk ala duniya nan ka kare masa ka ma fi ba masa wahala akan yaya mata ita kuma mun ce kadan ka tore ta kai aurenta sai abin da samu bini bini babana bini bini imana bini bini imana yanzu cikin azumin nan wallahi Allah kadai ya san yaya matan da suka sai suga suka kai wa iyayensu maza ko kuma shinkafa ko gishiri ko barkono musamman ma yanzu suga nan yayi tsada ko dan naira dubu daya su kai Allah ya'ya maza ba kowa yake yin haka ba walla ba kowa ne yake yin haka ba ba san inda Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairin ba ba san inda Allah Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairin ba to saboda haka sai ba sa son ya'ya mata su maza suke so ko to mu je mana وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم بركة جو تصفة سكما الله مرحبا كنت لكي تشيوا إذا بشر أحدهم duk lokacin da aka yi bushara a ɗayansu aka ce albishir ya ce goro matarka ta haifu mai ta haifa aka ce unsa ya mace zalla waje musu waddan sai ga fuskarsa ta yi baki ta yi baki abin da ake nufi da ta yi baki shi ne ransa ya ɓaci ya tuburbune ko da ya fi kowa farar fata amma dai tun da hankalinsa ya dugunzuma fuskarsa ta canza sai ce fuskarsa ta yi baki shi ne ma'ana abin da wato kenan haushi ya kama shi yanzu wawo kazim alhali yana mai asalin haɗewa fushi an ce wal kazimina al ghaiza wal'afina an nasu masu haɗewa fushi ko yau to shi dai na farko dai matarsa ce na biyu kuma yana da yarsa ce amma kuma ransa baya so shi bai isa ya ce baya so ba shi bai isa ya ce kaza ba amma kuma dunansa bai don haka fushi da baki ciki ya taru sai ya adiye ya jikin zuciyarsa ta yadda zuciyar ba za ta iya rike abin ba sai fuskarsa ta nuna to hakan nan fa Allah madaukakin sarki wato kenan ya sifata su daga cikin wato kenan ɗabi'unsu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sifata su da irin wannan sifa saboda tsabar sun washe ‘ya'ya mata a cikin wato ginan wannan lokacin musulunci shi ya zo shi ya ‘yanta ‘ya'ya mata a cikin wannan yanayin shi ya zo yi musu gata ya ce lirijali nasibun zima tare kalmar alijani wal'akarfun walin nisa'i nasibun shi kenan musulunci shi ya zo ya ba su wannan yancin yadda ɗa namiji yake da gado haka ya mace take da gado illa iya kaza ce le zakari misali hadal unsayin amma da ba a ba su gadon kwata-kwata ba a musu kaza ba a musu kaza ba a musu kaza ko ma waɗanda ba su ɗauke su a matsayin mutane ba ta ko da yake cewa innan nisa a shi ya ɗinin kulik na lana mata ai shaɗanu ne kawai da aka halitta mana wani shi a'a ba haka ba innan nisa a raya hinin kulik na lana su kayan marmari ne iska mai kanshi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi su wato kenan dan ba ba shaidanu bane mutane ne kamar mu Allah maɗaukakin sarki ya halice su kuma dan mu domin in babu mazan in babu mata ina mazan suke duk wani ɗan namiji mace ta tsuguna ta haife shi haka ne ba yawwa wai bature ya ce behind every every menene every successful man there is a woman haka ne behind every successful man duk wani wanda ya kai wata mataki a duniyan nan wajen ɗaukaka a duniyan nan kafin yi wannan sai da uwa ta tallafa sai da mace ta tallafa masa ko uwa ko mata dole ya must be a woman that is behind the success to saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa ya ba su daraja ya ba su ni'ima don mu je mallam يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
Allah madaukakin sarki ya ce an masa bushara an ce masa salimin shirguwar matarka ta haihu yawwa yana mafarin ciki ta haihu mai ta haifa ta haifi ya mace to ya haɗe farin cikinsa ya haɗe bakin ciki ya damu ya ɗaga hankalinsa ya tawara min alƙawmi sai gashi ya fice a cikin mutane ya koma gefe kuma ya zo ya kefe kai yana tunanin ya zai saboda bakin ciki yanzu ba son kowa maka karkuwa ya dame ni ba na son magana ya fice ya kada ya mana ma ya jeji ya je zanna a gindin bishiya kifar da kansa yanzu kuma mata ta ya mata ya mace aka haifa masa ya tawara min alƙawmi yana wato kenan buya daga burin mutane kar ma a ce a yawa da ashe fatar ka ta haifa mace eh me yasa zai haka min su ima bushira bihi saboda munin abin da aka masa bishara da shi ya kamata ce farin ciki amma kuma sai gari ransa ya ɓaci ya kife kai ya yi shiru ya fita cikin mutane yana ta tunani a yi su kuhu alahunin ko alahawanin a wata kira yanzu ya rike wannan yar kenan a cikin wannan irin walakantuwa amidu su hufi turabi ko kuma ya je turbuda ta a ƙasa mun bayanci wannan a yin suku wasu daga cikin malaman kira'a suna karantawa am ya dusu hafi turabi ya rike ta a walakanci ne ko kuma ya je turbuda ta a cikin a cikin wato kenan kasa in an ce am ya dusu ha yanzu da miri ya koma kan ita yar da aka haifa kenan ko dodo wanda ya kira'a da haka am ya dusu ha to yanzu zai buƙaci a lokacin da ya zo a yi suku hudin nan ba zai ce hu ba sai dai ce a yi suku ha alahu a yi suku ha alahunan amidu su hafi turabi yauwa amma dai jamhur abinda suka tafiya da shi shi na ayyun sukuhu alahuni yanzu da miri na koma kan shi mai yi wannan tunanin da aka masa bushara nan yanzu wannan lamarin nasa haka zai riƙe wannan lamarin a cikin abin nan ko kuma ya tattara lamarin ne shine yar ma ya je to ni rami ya binne ta yanzu fa aka haife ta fa yanzu ana tunanin mutuwanta don haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa izal ma'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat al ma'uda ita ce wadda aka kashe ta tana yarinya karama an haife ta sai aka mace ce sai aka tona rami aka binne ta ana kiranta mal'uda ma'uda wannan kuma ana kiransa al wa'ad wa'adul banat shine kashe ƴaƴa mata ba akan jahilci kuma duk abin da ya kawo wannan akida ce ta jahilci rashin fahimtar addinin musulunci shine ya kawo musu wannan kenan ko yau da haka Allah ya ce to ranar lahira za a kira ta ita da aka kashe din sai a tambaye ta miye ki kai aka kashe ki wazal ma'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilan wani zunubi kika yi aka kashe shi za ta iya cewa ban sani ba ni ma da kauna ga an kashe ni za ce to ina wanda ya kashe ta zo zo kai bayani ta kaga kuma yanzu abin kilo ta jawo bau kenan ko yau yanzu kenan da aka ce za a tambaye ta din ba ita za a tambaya ba shi ake so a zargo dan da ta yi magana ta ce ba ni mai ne a kashe na aka yi to ya kashe ki ta ce wannan da sa ji ne mushi zo kai bayani me yasa ka kashe ta da haka kenan musulunci bai yadda da abin da ake kira wa'adil banati ba kashe ƴaƴa mata a dalilin wai ba a son su saboda haka musulunci ya hana wannan Allah ce ala ku saurara ku ta magana sabuwa sa'a ma ya hukumuna irin wannan hukunci da suke yi wannan hukunci nasu ya munana wannan hukunci nasu wato kenan ya munana don haka musulunci ya girmama ya mace ya bata wato kenan daraja ya tabbata cikin zai zai muslim daga nana aisha allah maɗaukakin sarki ya dada ita yake cewa wata mace ta taɓa zuwa min sai na ga tare da ita tana da 'ya'ya mata guda biyu sai ta zo ta tambaye ni wani abu na taimako ba ta samu komi a guna ba lokacin nima famfarar nake sai dabino kwaya ɗaya tal haka na ɗauki dabino kwaya ɗaya nan na bata wannan shi da ake kira juhilul mukalli ko yau dan kaɗan da kake ji to yanzu dabino ɗaya ni ma yanzu ka sai ka hana ka ba wani abu a'a sai ta ɗauki dabino ɗaya sai ta bata ba da ta iya ha ba haka za ta sai ta karbi wannan dabino kwaya ɗayan fa kasamat ha baina ibnataha sai ta raba ta tsaga guda biyu wadda yar ta bata daya wadda yar ba ta bata wato gidan guda daya walam ta kulmin hashiya ita bata ci ba ita bata ci ba kun ga uba kenan ko bata ci ba sai ta bai wannan yar rabi ta bai wannan yar ragi rabi sama kamar fa karajat sai ta tashi sai ta fita da ita da yar tata sai ta tafi tana tafiya kenan barakalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fa haddastuhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a naga wani abin mamaki wata bayar Allah ta zo ta ‘ya'yanta biyu mata ta ne neman abu na ta nasa abin da zan ba ta sai da biyu na kwaya ɗaya na ɗauka za ta ci kawai ga ta tsaga guda biyu ta raba ta ba wa to kenan ‘ya'yan nata guda biyu sai annabi sallallahu alaihi ya ce maniptiliya min albanati bi shay'in duk mutumin da Allah ya jarrabe shi ya bashi ‘ya'ya mata ko ma menene bi shay'in kaga ko ɗaya ke kenan ko ko biyu ko uku ko goma wanda Allah ya jarrabe shi ya bashi ‘ya'ya mata fasana ilaihinna sai ya kyautata musu bai nuna bambanci tsakaninsu da 'ya'yansa maza ko ya walakanta su ko ya rena su ba kunna lahu sitiran minan nari za su zama sutura tsakaninsa da wuta za su sha makance tsakaninsa da wuta yaushe kenan ranar tashin alkiyama to an ci an faɗi haka da namiji ba shi ya yi gidansa ya je ya yi matarsa da 'ya'yansa ba to yi gare ya je shi don haka duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya bashi ya mace sai ya kula da ita ko ba haka ba sai ya kula da ita wani lokaci aka samu mace mai kamar maza ko da bata da kwari saboda haka ta ta zama sutura wato kiran da alkhairi a abin kabila hadisi ma ya dole ala anal manati baliyatun wani hadisi yana nuna cewa ya mace a to akwai jarrabawa dangane da al'amarinta wanda idan Allah maɗaukakin sarki ya baka tun daga farkon kuma shi ne abin da wayancan mutanen suke gudu don suna gudun cewa wai kar ta za musu magana kar ya yarka ta je ta yi abin kunya a zo ana cewa ya gidan wane ne kar yarka ta zo za a tafi yaƙi ba za ta iya ɗaukar takwabi ta tafi yaƙi ba kar yarka ta zo ta kasa kawuwa miji na gari sai ta haifi ta auri kaskantacce wanda kai ranka baya so ko kuma karar yarka ka zo ka ka ce ga wanda nake so in aurar da ke ta ce baka isa ba yarka ce fa ta ce wallahi baka isa ba kuma dole ba za ta auren ba to irin wannan bakin cikin yake sa dan yana akwai takaici kare ne ta kai komai da komai ta zo daidai lokacin aure aka ce duk abin da babba ya gano yana zaune yaro ko ya hau bishiya ba lalle ne gano ba to da aika zaka mata hange ne na nesa irin wanda ita yanzu ka abin da ya dame ta soyayya kawai soyayya soyayya soyayya soyayya wanda take so wanda take so wanda take so idan soyayya ta tsanani ta ki wanda kai kake son ba mamaki ta je shekara ɗaya biyu soyayya in ta kubuce a tsakaninsu sai walakanta maka ita ko sai ganta ya dawo da ita ko kuma ka ga ta yana tirsasa ta yana walakanta ta amma wanda kake ganin cewa shi ya fi dacewa da ita ka hangi kamala ne ka hangi mutunci ne ka hangi kuma wanda zai rike maka wato kenan a amanar ka shi yasa kuma sai ta ce maka bata yadda ba to wannan bakin cikin yasa mutanen jahiliya ba sa masa safi ya mace saboda haka kaga kenan wannan yana nuna cewa akwai jarrabawa to amma yanda ake maganin abu shine tarbiyyantar da ita ake sai a tsaya a kolar da ita a tarbiyyar da ita a dora ta akan wannan akidan don na daɗin abinda saka ga 'ya'yan matan suke musu biyayya su suke tsora 'ya'yan akan wannan su suke dora 'ya'yan akan wannan ba na manta akwai ɗaya daga cikin kakanninmu muna ce mata iyan tudun wada daga ba ta koma nisan take ce mana lokacin da aka yi aure na na farko 1988 mun shigo gida ta ce mana lokacin da za a aurar da ita babanta ya kira ta ya ce mata ina son aurar da ke a ya za ki yadda ta ce mata wallahi duk wanda ka ɗora min aure da shi na yadda saboda ka lokacin ba su zan su zaɓa wa kansu ma mazaje ba abinda iyayensu maza suka zaɓa musu shine ko za ka ga auren su yayi albarka yayi albarka amma mu yanzu da yake suna facebook suna whatsapp suna waya ko sun san soyayya saboda haka sai wanda suke so soyayya soyayya soyayya soyayya to sai ka ga galibi ba cika haifan wato kenan ɗanar gari ba a cika da sai ka ga matsaloli wato kenan kala kala abin albarka ce take baka san kuma inda albarkar take ba don haka sai a yi kokari a tarbiyyantar da su a nuna musu mun bayanci wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annafi sabari alaihinna wai a yi musu a yi haƙuri da su ‘ya'ya mata wal isani ilaihinna a kyautata musu a cikin wannan akwai wato kenan maye kiminan nari abinda zai kare mutum wato kenan daga wuta ba za a bar su sai abinda suke so ba sannan kuma wato kenan ba za a takura musu ba sai a yi kokari a bi wata gizbai na zalika sabilan yau a san yadda za a yi eh to fa shi da tun shi ke shi ke so ke kaza amma mu kin kaga abin da muke hange muke ai bayani ai bayani la Allah Allah madaukakin sarki sai ya sa wato kina ta fita wani hadisi daga nana Aisha iri just kamar wannan shi ma take cewa ja'atni miskinatun wata miskiniya ta zo mun ta hamil ibnatayn laha ƴaƴanta guda biyu mata take rike da su nana Aisha take bada hadisin kamar yadda ta ta bada wancan tace fa'ad amtuha sai na ciyar da ita kaga wancan lokacin da ta zo ta babu komai a gidan sai dabino kwara daya yanzu kuma wannan ta zo sai ta ce sai na ciyar da ita salasa tamratin dabino guda uku na bata don haka fa a adad kullu wahidatin minhuma tamratan sai ta bai wannan yarinya dabino guda daya ta bai ma wannan ma guda daya wa rafa'at ila fiha tamratin sai ta dauki daya dabino kuma sai ta sa a bakinta ta kai bakinta za ta ci ta akula don ta ci fastadamatha ibnataha sai ƴaƴa biyu suka ce a mama wannan din maki bamu mama wannan din maki bamu dan haka fa shakkatit tamrata sai ta tsaga da biyu nan gida biyu alati kana turidu an takulaha wanda take nufin za ta ci sai ta tsaga shi guda biyu bai kuma tsakanin sai ta bai wannan rabi ta bai wannan rabi ita kuma sai ta hakura inna uwa ma ba da goran mama haka ne ta haka fa ajabatni sha'anaha sai wannan lamarin nata injina na Aisha sai ban sha'awa kwarai da gaske fa zakartu sai na ambaci wannan magana allazi sana allir rasul sallallahu alaihi wasallam wannan abin da tai sai na fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inna Allah azza wa jalla kun ga siyakin ya sha ban da wancan ko wanda yake nuna cewa kadiya guda biyu ne wanda suka faru kuma a mace daya ita ce nana Aisha tace masa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da daukaka aujaba laha bihal janna ya wajabta mata aljanna a dalilin wannan adalci da ta yi tsakanin 'ya'ya mata yanzu da wa'yan mazan ta faɗa rayu ba ba ba lallai haka ta faru ba ko kaga 'ya'ya matan yanzu sun zama ta aljanna ai sun zama ta dalilin shiga aljanna shi ko wancan kuma baban da ya kula da su aka ce za su zama su sutura tsakaninsa da wuta duk wanda bai shiga wuta ba ran lahira ka ni na zai shiga ne aljanna saboda ka duk dai lamarin kenan ko aw a taka haminan nari ko kai ce Allah madaukakin sarki ya yanta ta wato kenan daga wuta sannan cikin wani hadisi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ala jariyataini duk wanda ya dauki daune ƴaƴa mata guda biyu Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu sai ya dauki dawainin su karantarwa ciyarwa sharwa tarbiyantarwa hatta tabluga har suka kai wato kenan yanda ya kamata su kai ya aurar da su ja a yau malkiyamati ana wa huwa zai zo ranar tashin alkiyama da ni manzan Allah sallama in ji shi da shi wannan mutumin da ya yi wadan ma asabi wa sai hada ƴaƴan yatsunsa guda biyu ko sai ya ce to ka ni da su kamar wannan haka muke da ni da shi wanda ya dauke da ni da shi haka muke ranar tashin alkiyama mun fahimci wannan wannan hadisi shi ma imam muslim wato kenan ya fito da shi don haka wa'annan suna nuna mana cewa ashe kenan abinda mutanen jahiliya suka yi daɗin kwafsi ne ba karfi ba kuma hakan din ya faru ya faru har sai da musulunci ya zo ya hana har za ka ga wani sahabi yana cewa wallahi na wasu abubuwa guda biyu a jahiliya ina tuno sukan ba ni kunya ɗaya kan sa ni kuka ɗaya kan sa ni dariya wanda yake sa shi kuka shine ya ɗauki yarsa har ta kai budurwa ma ya je tona rami ya binne ta har ta kai matsayin budurwa ya je ya binne ta to kaga duk irin wannan ya faru amma yanzu musulunci da ya zo sai ya hana a daidai wannan lokacin ne kuma wai da turawa suka gane cewa eh yanzu akwai yanci suke nema su cewa 'ya'ya mata musulmi ana tauye musu haƙƙi yanzu menene yancin shine a fito da su su zo su zama kamar maza su yi batsa da gazala sun manta cewa kaddarar Allah ta riga ta sa halittar mace da halittar namiji daban ne da halittar don haka Allah madaukakin sarki ya riga ya bada shugabanci a maza ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i inecin halittar su zaka ga daban ne abinda namiji zai jure mace ba za ta jure ba kwalitin namiji ba zai jure ba larurin mace ga su da kaca-kaca ta gani tana bukatan ta dauki ciki tana bukatan ta goye ciki tana bukatan shayarwa laruri kaɗan da dai sauran irin waɗannan abu wanda namiji shi gaba ɗaya rayuwarsa babu irin wannan tsarin duk wata tana bibiyan wata haka ne da sauran irin waɗannan abubuwan don haka ba za su taɓa zama ɗaya ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce mata musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa matanka na aure ka gaya wa ƴaƴanka mata su jawo hijabinsu su rufe jikinsu kada su rika fita kar su bayyana adansu sai dai a mazansu ko iyayensu ko ƴaƴansu ko yayinsu ko kannansu kada mace ta fita haka yace wala tabarrajin tabarrajin jahilatul ula kada su rika yin tabarruji irin yadda a zamanin jahiliyyar farko ake kar mace ta zo tana nuna kanta akan kwararo kar mace ta zo tana wato kenan gogayya da maza inda bai kamata ba haka musulunci ta shine zalika adna an yi urafna shine hanyar da yafi kyau da za a fahimce su a musu kyawun fahimta babu wanda wato kenan zai cutar da su an gane cewa mata ne mu'mine kammalallu to amma yanzu wato da abin da yake so shine yanzu ana amfani da facebook ana amfani da abin mata su ta fito suna nuna kansu duk yanzu su abin da suke so kawai a yi ta laikin a yi ta meme da sauransu sai ga ta zo ta gama batsa daga tsala ta ta fito wai aure nake so shi ke da sai kuma a yi ta comment a yi ta comment a yi ta comment a yi ta comment shi ke da aure take so ba kaji ba aure take so amma kuma duk matakan auren ta riga ta watsar kuma kullun tallata kyanta take a duniya eh a haka ma kuma ta ce miji nagari to saboda haka mata Allah madaukakin sarki ya ba ku daraja musulunci kuma ya ba ku daraja manzon Allah sarsa ya tabbatar to mu je mala lokaci to alhamdulillah an ce lokaci zamu dakata nan abinda muka da daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ba mu ya mana afuwa ya gane da mu kuskura ya mu dakata nan gobe za mu tashi ne lillazina la yu'minun